الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم yan wa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu na balaga ina za a tashi to bismillah rahman rahim to walau wahal mislu la'alla dakhila fihi wal istifham wal mawru'u la hal hamzatu mam ma wa ayyun aina kam kaifa ayyana mata wa anna fahal bi hayi dulabu tasdiqun wa ma hamzan ada tasawwurun wa hayahuma wa qad listibda'i wa taqriri wa ghairi za yakunu wa tahqiri sai mu kwana anan ko ya zama an yi istifhami gaba daya ko wal istifham na biyu daga insha'i wanda yake dalabi a baya an faɗi tamanni minhu tamanni wala hulman ru'u na farko kenan to na biyu shine istifhami wal mawru'u la kalmomin da aka aje don a yi istifhami su ne wa'annan da za a faɗa hal akwai hal wannan tsarin waƙa ne ya sa ya fara da hal amma ba haka ba ta biyin ita ya kamata ya faɗa da farko domin ita ce asali hamzatu alhamza man ana istifhami da man ma ana istifhami da ma wa ayyun ana istifhami da ayyu aina ana istifhami da aina kam ana istifhami da kam kaifa ana istifhami da kaifa ayyana ana istifhami da ayyana mata ana istifhami da mata wa anna sannan ana yi da anna shi yasa kalmomin da ake istifhami da su guda goma sha ɗaya ne amma a cikin goma sha ɗaya nan guda biyu harafi ne guda tara ko duk sunaye ne hal da hamza alhamza da hal su wa'annan harafi ne amma man da ma da ayyu da aina da kam da kaifa da ayyana da mata da anna duk wa'annan sunaye ne duk wa'annan sunaye ne sannan shi istifani iri biyu ne domin istifami akwai wanda yake tasdiki me ma'anar istifamin da yake tasdiki shine duk istifamin wato tambayar da za a yi ma wadda in ka ce e ko a'a ka amsa to wannan shi ake kira tasdiki tasdiki wato tambayar da in ka amsa da e ko a'a ka ba da amsa to akwai kuma tasawuri istifhamin da in amma ka ba da amsa da e ko a'a za a ce baka ba da amsa ba yanzu misali in aka tambaye ka ka ci abinci ce e ko ka ce a'a ai ka ba da amsa ko kana jin yunwa ce e ko a'a ka ba da amsa kana da kuɗi e ko a'a ka ba da amsa kana son kuɗi e ko a'a ka ba da amsa amma yanzu da za a yi ma tambaya ina ne gidanka ka ba da amsa da e ko a'a ai baka ba da amsa ba baka ba da amsa ba a sannan ko ko ka karanta littafin ɗan ko wane littafi ka karanta wane littafi ka karanta in ka ba da amsa da e ko a'a ai baka ba da amsa ba e tambayar da aka ba wanne littafi ka karanta a yi kaga abin da ake bukata ka ayyana littafin ko littattafan da ka karanta to irin wannan tambayar ita ake kira tasawuri ita ake kira tasawuri tasawuri ita ce tambayar da in aka yi ta aka ba da amsa da e ko a'a za a ce ba a amsa ba to fahal ita hal biha yudlabu tasdiqu ana neman tasdiqi da ita shi yasa duk tambayar da aka yi da hal tambaya ce da za a iya ba da amsa da e ko a hal ja a zaidu na'am ko la hal an ta halurun zalikal yau kana nan a wannan ranar za ka yi ba da amsa da na'am ko la a ce ka ba da amsa wa ma harzan ada sauran kalmomin da ake istifhami da su guda tara su kuma ana yin ana tambaya ne da su tasawuru dan tasawuri duk tabbayar da aka yi ta da man in ka ba da amsar ta da e ko a'a baka ba da amsa ba hakanan wadda aka yi da ma hakanan wadda aka yi da ayyu hakanan wadda aka yi da aina hakanan wadda aka yi da kam ko wadda aka yi da kaifa ko ayyana ko mata ko anna ita man ana tambaya ne da ita daga wanda yake mai hankali ko wanda za ta yi asfanta shi da sani ina misali kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum gauran faman yatikum faman yatikum bima'in ma'in man dinnan tambaya ce daga wato waye ya isa ya kawo muku ruwa wanda yake na daɗi mai gudana a wannan tambaya ce aka ba da amsa da e ko a'a ba a amsa ba sai an ayyana sai an ayyana ko e akwai wane ne ko ko babu babu sai Allah man kenan ma kuma ana tambaya da ita daga wanda yake ba masani ba ko ba mai hankali ba asali kamar na ƙur'ani ya ayyuhal insanu magan raka da rabbikal karim wani abu ne ya sa haka yau da ru da ubangiji ka ɗauka kawai shi Allah shi ne zai ma yanda kake so kai ba za ka yanda Allah yake so ba ba yaudara ga ɗan adam irin ya ringa ɗaukar wai Allah ne zai masa yanda shi yake so shi ba zai yanda Allah yake so ba wannan babban yaudara ce waye wani waye bawan wani magan raka wani abu ne ita kuma ayyu ana tambaya ne da ita don a ayyana abu biyu a ayyana wanne ne a cikin abu biyu kamar misali fa ayyul fariƙai ne a haƙƙo bil amni in kuntum ta alamu da wanda suke mummunai da wanda ba mummunai ba a cikin su biyun nan wanne ne ya fi cancanta da a ce ya amince wanda yake mummuni ya ba da gaskiya da Allah ya yi yadda Allah ya ce ya yi ko ko wanda yake ba mummuni ba ya ki ba da gaskiya da Allah bai yadda Allah yake so ba to ne ne ya fi cancanta a ce ya samu aminci ai Allah zina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi nulaika lahum lam yace ko aina ana tambaya da ita ne daga waje kama aina shuraka'iyar lazina kuntum tushaƙoni fihim ko a wata gira tushaƙoni fihim ko ko aina shuraka'iyar lazina kuntum ta tsoro a ina suke wanda kuka ce sun isa kamanni za su iya yanda ne ko kuke ganin cewa su za su iya muku kome ma ni nake ba zan muku ba to wai ina suke ita ko kam ana tambaya da ita ne daga adadi kamar ƙala ƙa'ilun minhum kam labistum kam labistum a shekara nawa kuka kaifa kuwa kaifa ana tambaya da ita ne daga hali kamar kaifa ja a zaidu ko kuma na ƙur'ani inda ubangiji subhanahu wata'ala ce cewa wa isqala ibrahim rabbi arini kaifa tuhiyil mauta ubangiji da kake raya matattu ne kaifa ayyana kuwa ana tambaya da ita ne daga wakacin da zai zo kamar ma yash'uruna ayyana yub'asuna ko yas'alu ayyana yawmul qiyama wai yaushe ne ne za a yi tashin alkiyama kafiri yake tambaya mata kuwa ita ana tambaya da ita daga zamani ko wanda ya huce ko wanda zai zo kama mata hazal wa'adu ko mata ji ita mata tusafir an yi tambaya ne da mata daga lokacin da zai zo yaushe ne za ka yi tafiya mata ji ita nan ku an yi tambaya da mata ne daga zamanin da yake ya huce anna ita takan zo da ma'anoni uku takan zo da ma'anar aina takan zo da ma'anar mata takan zo kuma da ma'anar kaifa anna takan zo da ma'anar aina aina kamar na ƙala ya maryamu anna laki haza takan zo da ma'anar mata kamar udhul bai taka anna shi ita kamar ka ce mata shi ita ko fatu har sakumu anna shi itun a duk sanda kuke so ta yi wannan naɗi mai ma'anar mata ce ko kuma ta zama mai ma'anar kaifa wadda dai ta ayyana ga kaifan kamar anna yuhi hazihi Allahu ba da mautiya kamar an ce kaifa yanzu wannan garin da ya gama rushewa mutanensa sun gama mutuwa yaya za a ce wai Allah zai raya shi ta yaya Allah zai raya shi to wa'annan kenan wanda su ana tambaya ne na tasawuri wahaya huma ita ko alhamza takan zo don tasawuri takan zo kuma don tasdiki takan zo don tasawuri ina misali kamar attala algaiba a mitaza inda rahamani a hada ana so a ayyana ɗaya daga cikinsu kaga zama tasawuri kenan attala algaiba a mitaza inda rahamani a hada shi mai cewa wai in ya je lahira yanda a duniya aka gan shi da kuɗi da 'ya'ya wai can ɗin ma haka za a bashi la'uta yanna malan wa walada أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا wai me ya faru ne an nuna masa abin da zai zo ne har ya zama an nuna masa cewa gashi ya je lahirar an ba shi dukiyar da 'ya'yan ko ko a'a yana da wata yarjejeniya ne shi da Allah wanda Allah ya yarje masa cewa in ya je lahira za a ba shi dukiya da 'ya'ya aka ce kalla wane shi ba wannan ba ɗaya daga cikin biyan ba ɗaya daga cikin biyan wannan ita ce kalla ta nawa a ƙur'ani kalla sana katubu ma ya ƙulu wani muddu lahu min al'azabi madda wani risuhu ma ya ƙulu wa ya tina farda واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم إزا كلا وتكلم مع قدابي لا مع سورة مريم سيكفرون بعبادتهم ita wannan kalla ta farko ita ce ta nawa a ƙur'ani ta farko ce? to duk wa ma na zalat كلا ليسرب فعل من ولم تات في القرآن في النسب أولا ko ba ta zo a nisfi na farko ba shi yasa har ka zo isra'i ba kalla haka hafi ma ba kalla sai a marema ne ita wannan ita ce ta farkon ko ita kuma kalla sai ya ita ce ta biyu sannan sai ta suratul muminin ko kalla ina ha kalimatu huwa qa'iluha ko sai ta shu'ara'i guda biyu ko ƙala kalla fazahaba bi ayatina sai kuma ƙala kalla inna ma'i rabbi sayahdiyan sai ta suratu saba'in ko qala runiyal ladzina alhaqtum min dunihi shuraka kalla wajje ta bakwai ke ta shida kenan wacce ce ta shida ga dai guda biyar sun zo zuwa suratu saba'in ko sai ina kuma to kalla kafar ayata lazi kafar bi ayati na ka ala lauta yana malam ko takan zo don neman tasdiki ita alhamza kamar a zaidun ƙadimu zaidu ya zo kaga a iya cewa na'am ko la wannan kenan sai kuma wasu ma'anoni da istifhami yakan zo don su ta fuskar majazi wanda a iya cewa istifhami ya zo a ƙur'ani ya fi dubu amma kusan duk inda ya zo sai ka ga galibi majazan nema shi yasa shehu abdullahi dan fodiyo yanda ya kawo a miftahu tasir istifhami yakan fita daga ma'anarsa ta asali ya koma ma'ana majaziya wanda ya kawo ma'anonin nan wanda suke na majazi har wajen guda talatin da biyu daban daban daban daban daban daban wanda istifhami ya zo domin su ko akwai wani malami da ba a daɗe da yinsa a misira ba kuma yana nan tayo ya mutu tayo ma yana nan da ransa wanda musamman ya littafi ma akan istifhami a cikin ƙur'ani mujalladi hudu har mujalladi hudu wanda ya bi duk istihafin da yake ƙur'ani ya yi ta halilinsa ya bi duk istifhamin ya yi ta halilinsa ko to a nan baita na ƙarshe sai ya kawo ma'anonin istifhami wanda suke majazi amma shi ya kawo uku ne ya ce kuma da wasu ma ba ukun ba shi ne ya ce wa ƙaddi listin da'i wata ƙariri wa gairi za ya kunu wata haƙiri wa ƙad ya kunu wa ƙad ya kunu istifhami yakan zo da ma'ana ta majazi ba ma'anarsa ta haƙiƙa ba a listifda'i yakan zo don istifda'i don nuna cewa an ga jinkirin abu kamar faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta ya ƙular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah nunan kira amma hatta ya ƙulu ne ko haka ne kira na fi hatta ya ƙulun rasulu amma kamar da sauran makarantar shida hatta ya ƙular rasulu suka karanta ibn hisham al-ansari ya kawo taujihin duk guda biyun kirawoyin guda biyu a sharhin su zurin zahabi ko me ya taujihin mu kira'an mu suwaye ba su shi zurin zahabi mu kira'an mu hatta ya ƙulun rasulu wallazi na amanu ma'ahu me ya taujihinta a bisa wannan kira'ar hatta ta zamo ta ne ina masu shizurin shizurin zahab da sharhinsa ko to a duba da inda yake bayani akan ita hatta ko an da take buya bayan hatta ta nasarci fi ilimura da iko to a nan mata nasurullah istifamin ya zo ne don istifda'i manzan da mummunan da suke tare da shi sun ga cewa kamar taimakon da ake ta cewa zai zo gare su ya yi jinkiri shi ne har suke tambaya to wannan taimakon da aka ce zai zo wai yaushe ne ne zai zo an ce za a taimake mu amma ga shi abin har yau da haka ba yanzu ma ai musulmi suna jin jiki a gurare daban-daban ko ko a duniya ma gaba daya ba abin da aka rena ake lakucewa hanci irin musulunci ana a gashi kuma an ce za a taimaka inna lanan suru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu lashadu wa inna jundana lahumul galibuna to anan dai mata nasrullah istifhami ya zo dan istibda'i wata karere a istifhami yakan zo dan ta karere tabbatarwa cewa an an yi fa kamar ka faɗa wani cewa ai abu kaza zai faru in bai kiyaye ba sai ko abin ya faru ka iya cewa alam an saka ashe ban ma nasiha ba kaga nan ba wai kana tabbayar sa ne ba kana tabbatar masa da cewa ai na faɗa ma ai daman na faɗa ma yanda da hausa zaka ce ai daman na faɗa ma to da larabci galibi sun fi amfani da istifhami alam a kullaka kama sai da na hariro da yake faɗa wa annabi musa alam a kullaka innaka ai daman na faɗa ma ba za ka iya jure tafiya da ni ba ko qala la tu'ahidni bima nasitu ko alam qul laka innaka lan tastati'a wa saura qala in sa'altuka an shay'in daman na faɗa ma fa tafiyan nan da ni ba za ka iya ba ba za ka iya jurewa ba to nan istifhamin ya zo ne don taƙariri wata haƙeri yakan zo don wulaƙantawa ina misali kamar yadda ƙur'ani ya hakaito daga kafirai a hazan lazi ya skuru aliyatakum yanzu wannan ne yake faɗa gumakanku yake aibata ta to nan istifhamin na wulaƙantawa ne wanda irin wannan ma usulobin akwai a hausa ko wani yanzu wannan ne zai faɗa min magana kana ganin cewa ai shi dinnan wulakantacce ne bai isa a ce ya faɗa ma wannan maganar ba yanzu wannan ne zai ce zai jayayya da ni kana ganin ai wulakantacce ne ko a hazal lazi ba asallahu rasula wa gairiza istifhami yakan zo don wasu ma'anonin daban-daban kamar inkari inkari ina misali kamar na yadda ubangiji ya kaito daga annabi musa ala nabi na wa salatu wasalam sanda yake faɗa wa ɗan uwansa annabi harun allah tattabi a ni afa asaita amri afa asaita amri yanzu daidai ne ka saba wa tsari na ka san tsari na yadda yake amma kuma ka saba ya kayi daidai nan istifhamin na inkari ne haka kuma istifhami yakan zo dan hani ina misali kama a ƙul'ani fahal antum muntahun fahal antum muntahun kama an ce intahu ko ata hashawnahum yanzu za ku ji tsoronsu kama an ce la ta hashawhum kakku ce za ku ji tsoronsu la ta hashawhum kakku ce za ku ji tsoronsu yakan zo kuma don ta'ajjubi ina misali kamar a ta muruna nasu bilberi watan sauna an fusako a abun mamaki yanzu daidai ne a ce ku dinnan ku ringa cewa mutane su daidai amma ku ba ku yin daidai ku ku ce a yi daidai ku ce wani ya daidai amma ku akan ku kasa daidai to kaga wannan ta'ajjubi ne abun mamaki ku ne masu cewa a yi daidai amma kuma ku din kun kasa yin daidai haka kuma istifhami yakan zo don istiba'adi ina misali kamar na ƙur'ani inda ubangiji yake faɗa an na lahumin zikira yau wanda ai a ce sun gargaɗu abu ne mai nisa abu ne mai nisa ba za ta yi ba ko sun ce sun yadda da gargaɗin da ake musu ba su yadda ba don da ta yi sun faɗa ne kawai don sun shiga wani hali da sun rabu da wannan halin ina ina sai a ga sun dawo da baya a halin kafirai kenan wanda kuma sau da yawa sai ka ga musulmi ma sun aru wannan ko sun yafa wa kansu sanda suke da bukata wajen allah sun fi kowa da zautar kofa allah amma kuma in ba bukatar sai a manta da allah sai a manta da Allah ko wanda ko yanda aka faɗa ya rufin laha tirha'i ya arifka fi shiddati wanda kake cikin yalwa ka san Allah in ka shiga cikin tsanani Allah ya nuna ya san ka ya nuna ma cewa ai shi ma ya san ka tunda sanda kake yalwa ka san shi to alhamdulillah sai mu tashi wal amru ko shi na arori daman kama an gama bahari ko an yi gama bahari ko wani baharin za a shiga ko? ba karasa ba da lokacin ya yi danga shi da rabi ta huce mako mubarin allah da ko ina ne da aka kwana lokacin da za a koma karatun sai a ci gaba to tambaya astagfar talam wannan kuma na taswiya nan kuma istifhamin ya zo dan taswiya yawa irin wannan shine na taswiya irin sabura shida ne a ƙur'ani ko sawawa alaikum an zata mu ablam tunziru tun farkon suratul baqara ko inna lazina kafaru sawa'un alaihim an zata mu alam tunziru la yaminu sai can ka tafi ka tafi ka tafi ka je ina ne suratul arafi sawa'un alaikumu ad'autumuhumu amantum samituna nan ma na taswiya ne sai kuma in kaje suratu ibrahima sawa'un alaina a jazi'ina an sabarna malana min mahis daga nan sai kaje suratu shu'ara'i sawa'un alaina a wa'asta am lam takun min alwa'izina daga nan daga nan sai ka je suratu yasin wasu alaihim an zata mu alan tuzula min nema tunzuru daga nan kuma sai ka je suratul munafiqun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum guda shida ne a qur'ani wadannan irin wannan uslubin wanda duk istifhamin annan ya zo ne dan taswiya taswiya daidaitawa da a kira su da kai ba duk ɗaya ne da ka gargaɗe su da ka gargaɗe su ba duk ɗaya ne da ka nema gafara gare su da ka nema gafara ba gare su duk ɗaya ne Allah ba zai taɓa musu gafara ba to wanne an ta shi kuma wannan na inkari ne ai bai dace a ce kamar ka ka faɗi haka ba sai ya ce ai daman shi bai faɗa ba daman shi bai faɗa ba ta yi kuma ya zama na neman takarere ne zai yadda ya faɗa ko ba zai yadda ba amma ya fi kyau a ce na inkari ne inkarin idan da a ce haka ɗin ya faɗo ai kamar ka zai ce da mutane haka ai ba kamar ka ba zai faɗi haka ba ya ce a baƙutu lahunu subhanaka ma ya kunu liya ana ƙula ma laysa li bi ko in kuntu qultu faqad alimta ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi tunda ka ja wannan na suratul ma'ida sai ka je ka duba suratul ma'ida istifhami nawa ne a ciki duk ka fidda shi kafin a komo karatu ko da ya zama tafsirin ka kenan da azumi na'am ai ba yi istifhami da suratul ma'ida ko sura ce madaniya galibi istifhami wani lokacin ya fi yawan zuwa a sura makiya saboda nan ne ake so a ƙara tabbatar da wasu abubuwa ko a inkarin wasu abubuwa fiye da a madaniya to alhamdulillah allah ya mana taimako allah ya ba mu fahimta allah ya amfana da mu da ilimi allah ya saka wa masu littattafan allah ya saka wa malamanmu da alheri dukkan abin da ke damun mu allah ya yi mana a dukkan halin da ake ciki na kunci allah ya yi allah ya ba mu shugabanni masu adalci wanda za su san kuma me ya dace su yi su kuma iya tsayawa su yi haka din albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mana jagora a dukkan lamura makaranta fatiha daya da salatul fatiha uku bin alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ناصر العقل الأبرار إلى والخاتم لما سبق ناصر يا رب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك ونبنا من الذين يشهدون عليك توكلنا عليك أنا وناسي ولا لا ولا لا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين من نبيك